أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم يا همة الشق اهدري لنا بهذا المهدر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna cikin littafin nan na shamsiyatul ikwani wallafan maulanmu shek muhammadu salga radiyallahu anhu warbahu annabi amin za mu tashi shafi na goma sha shida babun fi fada'il tariki babi a cikin falalan wannan ɗariƙa ta shehu tijjani أذكر من فضائل الطريق شو محمود سلga yace zan gaya maka wasu daga cikin darajojin ɗariƙan Tijani Shehu Tijani radiyallahu anhu isnaini zan gaya maka guda biyu summa aktumul bawaqi sanan zan ɓoye sauran dukulukal jannata na farko shiganka aljanna bil abna'i tare da 'ya'yayanka wa haka zazzaujatu wal aba'u haka nan matayenka da iyayenka bila hisabin babu hisabi wa iqabin babu azaba taridu zaka shige aljanna wato taridu zaka gangara bila hisabin wa iqabin zaka gangara zuwa aljanna ba hisabi ba azaba wani wirdu madalla da wannan wurdi wani sayyidu madalla da wannan shugaba fa zaka wannan abin da na gaya maka ikhbarun minar rasuli labari ne ba da labari ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne faɗa fi yakzatin a farke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbara lil kalili ba da wannan labari da masoyin mu shi Ahmad Tijani radiyallahu anhu alaika zalwirda ine maka nasiha ine maka wasiya da wannan wuradi na shi tijani di shi mahmudu fala ta dahu karka bar shi ma dama fika ruhu muddin ranka na jikinka la ta zarhu karka bar shi fataki ka dukufa a kansa kulla sabayin masa'in duk safiya da maraice alaika dauman alaihi fata kif alaihi shi awara gashi fata kif alaihi ka dukuba akan wannan lazumin naka kulla sabayin wa masa'in dukkan safiya da marishi dauman da'iman kowane lokaci titir wala ta ifkar ka tsaya farzuqni allahumma hubba zati ya Allah ka azarta da san zatin shehu tijjani hubba kabri da za san ma'abucin wanda yake kwance a cikin kabarinsa wato shi jikinsa kenan wa hubba alihi da kuma san iyalansa wa hubba man kana ala dariki Allah ka azurta da san duk wani wanda ya kasance a kan a kan tafarkin shi tijani amman yakun fil hashir min rafiki da wanda zai tashi a ranar alkiyama cikin abokanan tafiyansa shi tijani radiyallahu anhu babun fi adiyati wa julli awra wa julli awradi wa azkari babi game da addu'in maulamu shi tijani da yake lizimta da mafi yawancin wurdansa da zikirorinsa min wirdihi fatihatul kitabi yana daga cikin wurdan maulamu shi tijani karanta fatihatul kitabi arba'a marratin so hudu a maimaici ala sawabi bisa magana wanda take daidaitacciya wato wannan shujja na yin shi ne bayan kowane sallan farilla ko kuma in ciya daga cikin wurdansa na bayan sallan farilla wa ayatul kursi haka nan ayatul kursi ba da marra so ɗaya dubra salatul kamsi bayan kowane sallah biyar ada ƙarra ya tabbatar da wannan min wirdi yana daga cikin wurdansa na bayan sallan farilla da'a'u ya man la yadur ma asmihi shay'un min al mudir yana daga cikin wurdansa du'a'u addu'an ya man la yadur addu'an da ake cewa ya man bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim wato addu'an ya man la yadur ma asmihi shay'un ya wanda ba wani abin da ke cuta ba wani abin da yake cutuwa muddin sunan sananan minal mudir daga cikin abubuwa masu cutuwa babu wani abu shine ya man ya wanda shay'un minal mudir wani abu daga cikin abubuwan da suke samun cutuwa la ya baya taba cutuwa ma'asumi muddin ya fake da sunansa shine addu'a bismillahi alladhi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis samawati samil alim min wurdihi hina ya da ya dai yana daga cikin wurdinsa na bayan sallan farilla shi yana aje hannayensa biyu yatsunsa ya karawa ikilasin ala ainihi sai ya karanta kulwallawa kafa sai ya karanta kulwallawa a idansa kafa daya sai ya tuba ma hannayen kulwallawa afwan yana daukan hannayensa sai ya saka akan idanuwansa biyu sai karanta kulwallawa kafa daya sai ya kara daukan hannunsa ya saka a kirjinsa sai karanta ƙulwar lahu wannan kenan shine yana daga wurdansa sa inda yake aja ya dai shine ya da ya dai sai da yake aja hannayensa ala aine akan idanuwansa ya karau ikhlasin ya karanta ƙulwar lahu kafa daya wa suratul ikhlasi min awradi haka nan ita kuma ƙulwar lahu ta daga cikin wurdansa kaza qulillahumma haka nan qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tashau tana daga cikin wurdansu zuwa ƙarke ya murida ya kai mai nema wannan su ne wurdan shi tijani na bayan sallan farilla radiyallahu ta'ala wannan kenan ya ce min wirdihi ya kutatul haƙa'iƙ yana daga cikin wurdansa ya kutatul haƙa'iƙi wurdin da ake cewa ya kutatul haƙa'iƙ an gane salati ne ta fara da Allah Allah Allah Allahumma anta Allahu allazi la ilaha illa anta al-ali fi azamatin firadi hadrat hadiyatik allati shita fiha bi wujudi shu'unika wa anshata min nurika al-kamil nashata al-haqqi wa anat wa anattaha wa ja'altaha suratan kamilatan tamma tajri minha bi sababi wujudiha min infiradi hadiyatik gashi nan zuwa karke ne tasil biha wanda zaka sadu da ita na sayyidul khalaiki zuwa ga shugaban halitta wato annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min wirdi hirzul yamani sayfi ya daga cikin wurdansa hirzul yamani wanda ake kira sayfi wacce take fara da Allahumma anta Allahul malikul haqqul mubinul qadimul muta'azziz bil azmati wal kibriya المتفرد بالبقاء الحي القيوم القادر المقتدر الجبار القهار الذي لا اله الا انت zuwa ƙarki. La faza'ilun wanda wannan saifi tana da falaloli bila taklifi babu lissafawa, falalolinta ta yi yawa ba lissafawa. Min wurdihi ba da tamamin saifi ya daga cikin wurdin da yake karanta bayan ya gama karatun hizbu saifi, ad'iyatul muguni addu'an muguni, da nafi ma ya fi domin tunkuɗa abin da kan je ya dawo. shine ya farkonta tana fara da ilahi bika astajis fa gisni wa alayka tawakkaltu fakfini ya ka fikfini almuhimmat min amri dunya wa la kira zuwa karki min wirdi du'a'u hizbul bahari hizbul bahari ya daga cikin wurdin sa addan hizbul bahari wannan take fara da ya ali ya azim ya halim ya alim anta rabbi wa izmuka aziz fa niman rabbu rabbi wa niman hasbu hasbi tansur man tasha wa antal azizur rahim zuwa karki mashuratun anhu buhurul khairi wanda mashuratun anhu wannan addu'a ne shahararriya daga Shehu Tijjani wanda yake tekuna ne na alkhairi min wirdihi asma'u idrisiya ya daga cikin wurdin maulam shamar tijani asma'ul idrisiya wanda take farawa subhanaka la ilaha illa anta ya rabbi kulli shay'in ya rabba kulli shay'in wa warisahu wa raziqahu wa rahimahu zuwa ƙarki fa iznuhu neman izini a cikin wannan addu'a wa gairuhu da waninsa wanda muka ambata maka sauya duk ɗaya ne wato dole sai da izini min wurdihi man azharal jamila ya daga cikin wurdan maulam shamar tijani addu'an ya man azharal jamila wa sataral qabiha wa lam ya'khudh bil jarira ولم يأتك الستر زوا كركي من ورده أدئية التضرع أوكي أفون من نالها wanda ya samu addu'an ya man alharar jamila din nan nalal ulal jamila ya samu ɗaukaka kyakkyawa tana da falala ita ma sosai ba za mu iya tsayawa ambatan falalar kowanne ba saboda kar karatun yi tsawo min wirdi ya adiyatu tadarru'i yana daga cikin wurdan Maulana Shamar Tijani addu'o'i na kankan da kai irin su Hizbut Tadarru'i da sauransu akwai addu'o'i wanda Maulana Tijani ke karantawa wanda suke na kan irin su Allahumma haqiqni bika ta haqiqan yusqidun nisan irin su Allahumma jzubni ilayka qalban wa qaliban irin su ga addu'an nan Allahumma antal musakkin wal muharriku likulli ma haka ne ko ilahana anta al-muharrik wal musakkin li kulli ma waqa fi al-wujud min al-khairat wa shurur wa fi hukmika al-hall wal aqd li jami' al-umur zuwa karkenta ita ma addu'in tadarru dai na kankan da kai suna nan da dan yawa jarar wanda suka gudana ala lisani a bisa harshen hadal arfa'i wannan madaukakin min wurdiya daga cikin wurdodin maulam shamar tijani salatihil gaibiya salatil gaibiya nasa ita ma wata salati ne na Maulana Mushamad Tijani wanda tana da falala sosai sosai salatin manzon Allah ne ta fara da Allahumma salli wa sallim ala aini zatikal aliyati bi anwa'i kamalatikal bahiyati ya zarti zatikal abadiyati zuwa karkenta ta'arif biha haqiqata hamadiyya wanda zaka san haƙiƙan manzon Allah da albarkan wannan salati saboda sunanta kenan ma الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية sunanta ya ya ya ya rubuta maka min wirdi ya daga cikin wurdan maulam shamar tijani salatu raf'il a'mal salatu raf'il a'mal wani salati ne ana ce mishi salatu raf'il a'mal yana farawa da yana farawa da اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه منك الإكا وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وانا يتجي صلاة رفع الأعمال قبعد انت أنغانيكو وانا يتجي صلاة رفع الأعمال عليك إياها والله إني مكا نسيها كريكيتا tanalul amal sai ka samu bururruka yace game yadda na gaya muku Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi alaihi man salla alaihi min kalqika wa salli ala sayyidina Muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana an nusalli alaihi ka anjita to tana da falaloli sosai ita ma din min wurdihi suratu lailatul qadar yana daga cikin wurdan sa karanta suratul laylatul qadr musamman bayan sallan farilla yana kula da ita asraruha masunatun anil khabar asiran laylatul qadr ai abin kiyayewa ne ga barin bada labari ba a faɗi ba a bada labari ta tara sirrika mai yawan gaske min wirdihi du'a allahumma yana daga wuridinsa addu'an Allahumma, shi ne ce min wurdihi du'a wa Allahumma, gufranuka ausa uzamban jamma. Yana daga wurdinsa, Adan da shi jan ke ce Allahumma, maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'in di min amali shine yace maka min wirdihi du'a wa Allahumma yana daga cikin wuridin sa addan Allahumma ghufranuka kaga gafaranka awsa'u zamban ta yalwaci zunubi jamman mai yawa Allahumma maghfiratuka Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja'in bi min amali yana karanta ta safa da yamma ita ma min wirdihi alwazifatul yawmiyya ya daga cikin wardan maulam shamad tijani wazifa yawmiyya wazifa yawmiyya ita ce la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wa la sharika lahu la ilaha illallah wa lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah alil azim to wannan yana karanta ta uku uku safe da yamma daga farko zuwa karke daya daga farko zuwa karke biyu daga farko zuwa karke uku to in yi da safe zai kare da yamma to wannan ita kira wazifatul yawmiyya min wirdihi wazifatul layliya haka ne yana daga cikin wurdansa wazifatul layliya duk ita ce ana karanta ta da safe ana karanta ta da yamma wazifa liliya shine ita ma dan la ilaha Allah akbar la ilaha wa la ilaha wa la sharika lahu la ilaha wa mulku lahu la ilaha wa la ilaha illa billah al azim uku an gane to wannan kenan min wurdi ya daga cikin wurdan maulam shamar tijani du'a'u dauril a'la addu'an dauril a'la tace wadda ake karanta ta bayan an yayi ya qayyumu dubu ana fara ta da Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu فامني به ما يتي كفاية وقاية حقيقة برهان هرج أمان بسم الله صاحبها ما أبوشن كرن تاتا كر هذا خيرا وعلى حقيقة يا تتر وعلى خير كما يدوككو من ورد يا دقسكن وردم ولا مشامر التجاني wanda yake da zumtansu du'a'u sayyidil kidar sayyidil khadir addu'an Sayyid al-Khadir wato istighfarun Sayyid al-Khadir Sayyidina Khadir shine Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka minhu summa uttu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi summa lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wa jaka fa khalidani fihi ghayruka zuwa karken shi dai ana ce mata istighfaru Sayyidina Khadir to shi ne ce maka anan yana daga wurdansa du'a wa sayyidil khadir addu'an sayyidina khadir bi qadri daqati ana yin ta gwargwadon iko sabahan wa masa safa da ko sabahan wa asar safi da lokacin la'asar yammaci kenan yace min wurdihi min wurdihi musabba'atul ashari yana daga cikin wurdin maulamu shamar tijani musabba'atul ashar kowa ya san musabbatul ashar wurdai ne wato a surori ne ake karantawa ana yin basmala a karanta fatiha bakwai ai basmala a karanta kulazu bin nas bakwai ai basmala a karanta kulazu bin bakwai ai basmala a karanta kulal lahu bakwai ai basmala a karanta suqul ya alkafirun bakwai a karanta ayatul kursi bakwai a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah akbar la ilaha illa billah al-azim adada ma alima mi'a ma alima zai ma alima bakwai a karanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bakwai a karanta Allahumma ighfir li wa li walidayya wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal alamin wa ma shi ma bakwai Allahumma fa'al bi bi adilan adilan fi din wa dunya kama anta law alim wa taf'al bina bi ya mawlana ma nan la alim innaka furun alim zatin karim ra'ufur rahim shi ma bakwai to wannan shine musabbatul ashar shi ma tana da falala sosai mashwaratun ita addu'a ce shahararriya mansubatun lil khadri ita ma abar danganawa ne ga sayyidina khadir min ya daga cikin wurdan maulam shamar tijani ma ja a fi bukhari abin da ya zo a cikin sahih bukhari inda manami cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a ne da ake yayin kwanciya bacci sai ka ce waqtaha lokacinta inda manami shine yayin bacci ya ƙari ya kai mai karatu min wurdihi ma ja fil bukhari yana daga wurdinsa addu'a nan da ya ba cikin sahih bukhari waqta wanda lokacinta inda manami yayin bacci ya ƙari ya kai mai karatu me wannan wurdi shine ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa alayhi salam abdullahi wa rasuluhu wa ibn amatihi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan ya kwanta bacci da mutuwa za ta karbe shi za ta karbe shi shahidi kuma akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min wadi yana daga cikin wadadansa wazifatul zarruqi akwai wazifatul zarruqi fa kulli ne liha fa kun ka kasance min al marzuqi daga cikin wanda aka azurta su lineliya da samunta wato wannan addu'an ban santa ba kuma ban sani ba ko sunanta ne ban sani ba haka ban san ana kiranta haka ba min wurdi jazibatul aqdab ya daga cikin wurdan mawlam shujan jazibatul aqdab fa inna fatihatul lil babi domin ita mai budewa ce ga kofan ga kofa min wurdi adiyatul tijai ya daga addu'insa addu'in fakewa zuwa ga ubangiji falusbiha ka fake da su fi subhi wal masa'i safe da yamma min wurdi ya daga cikin wurdansa adiyatut taraqi addu'an samun ɗaukakuwa tarbiyya shine kaman mu'awwali Allahumma alaika mu'awwali zuwa ƙarki irin su Allahumma Allahumma haqiqni bika tahqiqan yusqidu nisab wa rutub wa ta'awilat wa ta'qilat aisu la aina wala rasma wala wasfa illa al haqqu bil haqqi zuwa karkenta tajri ala lisani wanda ta gudana a bisa harshen shutu jani wa tartaki kuma ta ɗaukaku. Min wurdihi yana daga cikin wurdansa adiyatul hajabiyya shi ne adiyatul hajabiyya ban sani ba wannan addu'ar ko ishara ne zuwa ga addu'an da ke cewa Allahumma ya man waratu hujub ko as'aluka Allahumma bima waratu hujubul jalalika zuwa karken ta dai ban kiyaye addu'an ba. Min subahati wajhika allati law zaharat lil wujud la tadaddaka al wujud wa haraka وصار مهد الأدم أسألك بتلك الصبحات وجلالتها وعظمتها زوا كركين الدعاء لي an gane addu'an da nake nufi haleka iya kila ita ke nufi kila kuma wata ne adiyatul hajabiyya ban sani ba haleka iya ine maka ka shedi ka rike ta ta kun zakiya sai ka zama tsarkakakke wannan kenan babun babin fi tawassul ila Allah bi sheki game da kamun kafa zuwa ga Allah da albarkan shi wutujani sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji bil khitami dan alfarman cikamakon waliyai haladari sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji bil khitami da ka azarta ni da cika aladari kisheki na imami in cika wato ummutu wannan kitam din ba cikamako yake nufi ba ba shujja nake nufi ba ina roƙonka kai min arziki bil khitami da cikawa wato mutuwa ala ɗariƙi shekinar imami a kan ɗariƙin shehun mushu tijjani Allah kai mana haka amin. Saljuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji bi tijjani dan albarkan shehu tijjani wujuda taubati ko wujuda taubatin in samu tuba ma algufrani tare da yafiya. Saljuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji bi tijjani dan albarkan shehu tijjani wujuda zuhudin in samu kyama ta duniya azarta ni da kyamar duniya. Summa idminani sannan in samu natsuwar zuciya. sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani tajannuban nasi ka azarta ni da in nisanci mutane zau dugani ma'abota shi shigi sa'altuka Allahumma ina roƙonka ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani salamatal qalbi ka azarta ni da lafiyar zuciya mina shedani daga sharrin shedan sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani ƙaran ala nafsi in samu rinjaye akan kaina madal zamani muddin zamani sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani tawakkulan alayka ka azarta ni da dogaro gare ka ya rahman ya ubangiji mai jinkai sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani sabran wa tafwidan ka azarta ni da hakuri da miƙa lamarana ma ridwani tare da yarda sa'altuka Allahumma ko ma ridwani tare da yarda sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bittijani dan albarkan shi tijani alkhawfa war raja ka azarta ni da tsoro da kuma kwadayi bila rujhani kar tsoro ya rinjaye kwadayi kar kwadayi ya rinjaye tsoro in tsoro ya rinjaye kwadayi shikenan sai mutum ya mutu yana mai ɗeba tsammani in kwaɗayi ya rinjaye tsoro sai mutum ya mutu yana mai amincewa makircin Allah Allah ka kiyaye mu da duka sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bitijan nan albarkan shu tijani tarkar riya ka azarta ni da barin riya wal ujbi da kuma jiji da kai ya mannan ya ubangiji mai yawan baiwa sa'altuka Allahumma ina roƙonka ya ubangiji bitijan nan albarkan shu tijani alhamda ka azarta ni da yawan godiya wa shukura da yawan yin godiya na gaɓoɓi alal isani a bisa dukkan kyautatawan da kake mu Salihuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji biki jani dan albarkan shi tijani. Mauti mu wahidan in mutu ina mai kadaita ka alal burhani kuma bisa hujja ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Salihuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji biki jani dan albarkan shi tijani. Akhtim nufusana ka cika rayukan mu ka karɓi mu alal imani akan imani. Salihuka Allahumma ina roƙonka ya Ubangiji biki jani dan albarkan shi tijani. Adkil jami'al ashabi ka shigar da dukkan almajiranmu da abokananmu fil jinani cikin aljanna bi hurmatil ali haraz bi hurmatil ali al harazim dan albarmar aliyu harazim liannahu kadimu domin shi hadimin shi tijani al muqarrabi abun kusantu abun kusantawa da shi tijani bi hurmatil sheki dan albarman shehu huwal kansusi shine sheikh al kansusi mai hilal zanjafuriya Khalifatu Shehi shi ma halifan Shehu Tijjani Alal Mansufi bisa zance wanda aka yi nassinsa. An gane? Bijayi Shehi na Muhammadu Bello dan alfarman Shehu Musho Muhammadu Bello wato marubucin littafin Infaqul Maisur. An gane? Fi tarihi Biladu Takrar wato ɗani ga Shek Usmanu bin Fodio. Li'annahu domin shi mujillun mai bayyana ne bi wurdihi da wurdin shutu jani mai bayyanawa ne da wurdin shutu jani shi mujillun mai bayyanawa ne bi wurdihi da wurdin shutu jani bi hurmatil bi hurmati muhammadul kabir dan alfarman dan shutu jani mai suna muhammadul kabir bi hurmati muhammadus sagiri dan alfarman dan shutu jani mai suna muhammadus sagir wato muhammadul habib ke nufi tunda shine karami wa sheki sheki sa'iduddini dan shehun shehun sa sa'iduddini لأنه بورده مؤين domin shi mai taimako ne wurin wurdinsa wa kulli man asara bil wali dan alfarman duk wani wanda ya taba yin zamani da wani wali wa man ala dariqil mardi da duk wanda yake cikin dariqan shi tijani wanda yake yarda ji salatuka allahumma antal amin na roke ka ya ubangiji kai ne amintacce kuma kai ne amin a ijaba dawati na roke ka Allah ka amsa addu'ata faƙulu amin ku masu sauraro duk ku ce amin amin alhamdulillah alal tamam godiya ta tabbata ga Allah bisa cika wato mun cika wannan littafi summa salatun lahi sannan a baya a ƙarke zami salati ga Allah zami salatin Allah ya tabbata summa salatun lahi sannan salatin Allah ya tabbata wassalami da amincin Allah ala Muhammadin ga shugaban annabi Muhammad fitami lambiya cikamakon annabawa sun ma'ala saye da katmi lauliya sannan yarda ya tabbata ga shugaban sakamakon waliyai Allahumma izzal islam wal muslimina Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai wa zilla shirka wal mushrikina ka gaskantar da shirka da mushrikai wa da mira da addina ka rusa makiya addini amin ya rabbal alamin wannan kenan a littafi ta ƙare sai a wannan littafin ko تم الخط والكتاب بأمر الله سبحانه وتعالى وسعى سلام أخي كريم to ga wani ɗan wasiƙa nan a taƙaice mu bi shi a gurguje bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim al azkaru allati tuzkaru wannan zikire ne da ake karantawa wato ƙwarau ake karanta su في الورد اللازم والوظيفة أسكن ورد اللازم دا وظيفة في الطريقة الفضلاء التجانية أسكن طريقة ما في بيتية التجانية الإبراهيمية المحمدية الإبراهيمية المحمدية أذكار اللازم وذكر اللازم وهو أن تقرأ شيني ككرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين summa taqra'u sannan ka karanta astaghfirullah astaghfirullah mi'ata dari summa taqra'u salatul fati mi'ata mi'atan sannan ka karanta salatul fati shi ma dari wa taqra'u al-hailata ka karanta la ilaha illallah hailala wa hiya ita ce la ilaha illallah mi'ata dari to an gama lazimi ko na safi ko na yamma azkarul wazifati zikiran wazifa huwa an taqra'u shine an taqra'a shine ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa taqra summa taqra'u sannan ka karanta al-fatiha ta ila akhiraha fatiha zuwa karkenta summa taqra'u sannan ka karanta astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum 30 su 30 maratan summa taqra'a summa taqra'u salatul fatih sannan karanta salatul fati kamsi na maratan su hamsin wa lafzuha lafazanta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fati lima ulika wal katimi lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim summa taqra'u al-haylalata sai ka karanta haylala wa hiya la ilaha illa Allah mi'ata dari summa taqra'u jawharatul kamali sai karanta jawharatul kamali isnati asharata maratan guda goma sha biyu wa lafzuha lafazanta Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haidati bi markazil fuhumi wal ma'ani wa nuril akwanil mutakawwinatil adami sahibil haqqir rabbani البرك الأسطئ بمزون الأرباح المالئة لكل متأرد من البهور والأواني ونورك اللامع الذي ملات به كونك الحائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرائك التام الأسكم اللهم صل وسلم على بلعة الحق بالحق كنز الأعظم إفادتك منك إليك إهادة النور المدلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه alhamdulillah wannan shine karken wannan littafi shamsiyatul ikwani kamar yadda yake al'adamu idan mun kammala littafi za mu yi ma marubucin littafin addu'a mu karanta fatiha da salatul fati kafa uku wannan marubucin littafi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa taraki na lahira Allah ya ƙara masa haske Allah ya ƙara masa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir